نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أم،
باب الهيئات أم، باجا نعم باب الهيئات يوا نعم وتخطي الرقاب وتخطي وتخطي الرقاب نعم واستقبال ال- واستقبال الإمام يوم الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة نعم حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أم، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أم، ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته أم.
سوى ثوبي سوى ثوبي مهنته babu lahai'ati wannan babi yana magana dangane da wato mustahabbancin mutum ya yi shiga kyakkyawa idan zai tafi juma'a wato ya yi shiga ta alhurma ya sa kaya masu kima masu daraja wata khattin riƙabi da kuma hane dangane da tsatsallaka mutane lokacin da mutum ya zo shi juma'a kawai ya tsinkaye wani guri a gaba liman yana ba ya tsallaka wannan ya ƙetare wannan ya ƙetare wannan shi san ya je ya samu sahu na gaba da kuma yin hani game da haka wastiqbalil imami yawmal jumu'ati da kuma fuskantar limami a ranar juma'a a lokacin da limami yake khutba to waɗanda suke zaune cikin masallaci da wanda suke zaune a haraba su dinga fuskantar inda limami yake an gane ko wato wannan babi abin da zai tattauna a kai kenan qala ubaidullahi ubaidullahi ibn yahya ibn yahya al-laythi yace haddathani yahya an malikin عن يحيى بن سعيد يحيى ابن يحيى ابن كثير ابن وسلاس الليثي مولاهم يا ذن تردني عن مالك shi kuma ya jiyo daga wajen al'imamu malik abu abdullahi alfaqihu imamu daril hijira imamu daril hijira akmalul uqala'i wa aqalul fudala'i wato al-imamu malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama an yahya bin sa'idin shi kuma ya jiyo daga yahya dan sa'id annahu balaghahu haƙiƙa labari ya iso ga yahya dan sa'id anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Wani aibu ne, wani aibu ne zai tattaru ga ɗaya daga cikinku, ga kowanne daga cikinku, lawitta haɗa tsaubaini li jumu'atihi, da a ce zai riƙi tufafi guda biyu, ya riƙi doguwar riga da mayafi. ya riƙi doguwar riga da da hirami li jumu'atihi saboda ya dinga sawa a ranar juma'a idan zai tafi juma'a siwa tsaubai mahanatihi banda tufafin da yake zuwa gurin aiki da shi wato tufafi wanda kake zuwa gona da shi ko kake zuwa wato cikowa ƙasa da shi to ranar juma'a idan lokacin juma'a ya ba da shi za ka tafi juma'a ba ma'ana ma aibun ala ahadiku ba wani aibu in ka yi dabara ka ware kwamfule ɗaya a cikin kayanka wannan kwamfulan saboda zuwa juma'a kaɗai zan raka yin shi zan raka sa shi an gane ko to yanzu ba laifi duk lokacin da juma'a ta yi za ka zo ka yi wankanka ka sa wannan kayan ka tafi da shi ka ware kaya na zuwa juma'a sauran kayanka kuma duka na aiki ne an gane ko wato wannan shine abin da wannan babi wannan hadisi yake nufi na'am وحدثني عن مالك عن نافع Mm, أن عبد الله بن عمر mm, كان لا نعم كان لا يروح إلى المس لا يروح إلى الم- إلى الجمعة نعم إلا الدهن mm.
وطيب wata tsayyaba وتطيب نعم إلا أن يكون حراما وحدثني عن مالك يا ذن تردني يا جيو دغ الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم wato shi kuma ya jiyo daga abdullahi ɗan abubakar ɗan muhammad ɗan hazm an man haddatsahu shi kuma ya jiyo daga wajen wanda ya ba shi labari an abi hurairata shi kuma wanda ya zantar da shi ya jiyo daga abi huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi annahu kana ya ƙul kai yawwara ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an nafi'in shi kuma ya jiyo daga nafi maula abdullahi bin umar anna abdullahi bana umara kana la ya ruhu ilal jumu'ati haƙiƙa abdullahi ɗan umar ya kasance baya tafiya juma'a baya zuwa juma'a a ranar juma'a illar da hana face sai ya shafa mai a jikinsa wata ɗayyaba ya fesa turare a jikinsa saboda ya je shi yana ƙanshi ya je ana son a zauna a kusan shi illa an ya kuna haramun idan ka ga abdullahi ɗan umar ya tafi juma'a ba tare da ya shafa turare ba sai dai in ya kasance yana ɗauke da harami yana ɗauke da harama ta umara ko ta hajji to a wannan lokacin nan ne baya shafa turare idan zai tafi juma'a saboda wanda yake ɗauke da harama ta aikin haji ko ta umara baya shafa turare yana daga cikin mahazuratul ihram wato masu ɗibi shafa turare to in kaga abdullahi dan umar bai shafa turare ba a ranar juma'a to yana cikin ibada ta hajji ko ta umara na'am وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم Mm, عمن حدثه عن ابي هريره مم.
انه كان يقول mm, نعم لان يصلي احدكم بظهر الحره mm.
خير له من ان يقعد حتى اذا قام الامام يخطب مم.
جاء يتحصى رقاب الناس يوم الجمعه حدثني عن مالك يا زنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك أنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم شي كما يا جيو دغ عبد الله دان أبي بكر دان محمد دان حزم amma na haddatsahu shi kuma ya jiyo daga wanda ya zantar da shi daga cikin malumansa an abi hurairata shi kuma ya jiyo daga wajen al'imamu abu huraira wato rayatu ahlil hadith an gane ku annahu kana ya ƙul haƙiƙa abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya kasance yana cewa la'an yusalliya ahadukum bi zaharil harra ya ce lalle wallahi ɗayanku ya yi sallah a saman birji wato ya yi sallah a saman birji da rana kai tsaka a lokacin zahi saboda tsananin zahin da guri mai tsakuwa yake ɗauka ya fi guri wanda ba da tsakuwa tsakuwa ya ta ɗauki zahi kan ta huce jima take ya ce to ya yi sallah a irin wannan guri ɗin khairul lahu shine ya fi alkhairi a gare shi min an ya ƙa'uda na daga ya zauna a gidan shi ya zauna yana kallon tele ya zauna yana ta leƙe-leƙe ya zauna a fadarsu suna ta shayi suna ta hira hatta idza qama al-imamu ya khutubu har dai idan limami ya tashi ya tsaya yana yi wa mutane khutuba idan ya ce ya imamun ja'a ya imamun ja'a a wannan lokacin zai tashi ya yi farat ya dako da rumashi ya dako dogon rigar shi ya sa ya ce to he mun dawo mai gomin tararen wannan ya dan fefesa ja'a ya takhatta riqaban nas ya zo shi ya dinga tsatsallaka wuyayyukan mutane ya Allah dan matsa dan matsa kawai shi saboda kawai shi malami ne ya zo shi kawai so yake dole sai ya samu guri a gaba ya makara ya zo a makare wato ma- limami yana huɗuba amma wannan bai hana ba ya je shi bai hana ba ya zauna a guri da- a a gurin da ya iso jama'a suna nan s- sun tsaya gurin da jama'a ya tsaya ya zauna a nan kawai sai ya ce dole sai ya je shi gaba saboda shi limami ne kuma za a mushi wannan alhurma din ya zo ya tsallaka wannan ya tsallaka wancan ya tsallaka wancan ya ce to ya zauna a gida ya zauna a gurin da ya kai gare shi ko da birji ne gurin tsakoyi ne kuma ya je shi ba ba tafi to ya zauna a nan ya fi alkhairi a gare shi sama da ya zo ya ce sai ya kutsa ya shiga guri gun sahu na harko ko na biyu saboda a wannan kutsawar tashi da zai yi ta yi zai dinga ɗaukewa hankalin mutane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya ga wani daga cikin sabon shi yayi haka yana fama ya kutso ya ce ijilis faƙar azaita wa anaita ya za a yi kai jinkiri kuma ka zo ka raka cutar da bayan Allah in kana so ka samu guri na fari sahu na fari na biyu na uku ka zo da wuri amma bayan libami yana zo ana khutba ka zo ka raka wani ka ƙetaro ka ce he ka shigo na'am qala malikun السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام مم.
يوم الجمعة Mm.
إذا أراد أن يخطب من كان منهم يولي القبلة وغيرها malam ya ce al'imamu malik ya ce sunnatu indana sunna a wajenmu mu mutanen madina an yi staƙibilan nasu limama yawmal juma'ati wato mamu su fuskanci limami ranar juma'a idza arada an ya khutuba idan dai zai fara yin khutuba to su fuskance shi su dinga kallon shi man kana minhum yalil qiblata wa ghayraha wanda ya kasance yana fuskantar alƙibla ne daga cikinsu da kuma wanda ma baya fuskantar alƙiblar sunna shine a dinga fuskantar limami a lokacin da limami yake huɗuba. na'am نعم باب القراءة في صلاة الجمعة Mm, نعم والاتباع mm, ومن تركها من غير عذر mm, حدثني يحيى عن مالك mm, عن ضمرة بن سعيد المازني mm, عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود mm, نعم أن الضحاك بن قيس mm.
سأل النعمان بن نعم نعم- سأل النعمان بن بشير na'am ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة na'am على إثر سورة الجمعة mm, قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية na'am babu liqira'ati fi salati jumu'ati wannan babe kuma yana magana dangane da abin da ya dace limami ya karanta a cikin sallar juma'a ana babu ma yuqra'u fi salati jumu'ati wannan babe yana magana dangane da abin da ake karantawa na sura bayan an karanta fatiha a cikin sallar juma'a walihtiba'i sannan kuma wannan babe yana magana dangane da halaccin zaman tamalkutai wa man tarakaha min ghairi udhrin sannan kuma wannan babe yana magana dangane da laifin da mutum- mutumin da ya bar sallar juma'a ba tare da wani uzuri wanda yake karɓaɓɓe a shari'a ba zai tattauna ne akan waɗannan mas'alolin guda uku mas'ala ta farko wato karatun da ake yi a cikin sallar juma'a mas'ala ta biyu halaccin zaman tamalkutai mas'ala ta uku abin da ya shafi wato abin da ya shafi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mutum na hukuba ga wanda baya zuwa juma'a ba da wani uzuri ba na'am حدثني يحيى عن مالك الإمام يحيى بن يحيى الليثي يا ذنتر دنيا جيو دق الإمام مالك عن ضمرة بن سعيد المازني وتوشيكما يا جيو دق ضمرة دن سعيد المازني وتونا قبيل بنو وتو بنو أجي تمددا مازن نقبيل بنو مازن an ubaidillahi bin abdullahi bin utubata bin mas'udin shi kuma ya jiyo daga wajen ubaidillahi dan abdullahi da utuba dan mas'ud anna dhahhaka bin qais sa'ala nu'man bin bashir haqiqa ad-dhahhak dan qais ya tambayi an-nu'man bin bashir ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan a cikin wannan hadisi akwai ruwayar tabi'i an tabi'i utubatu ubaidullah ibn abdullah ibn utubata bin mas'ud yana ɗaya daga cikin alfuqaha usaba na tabi'ai shi ma ad-dhahhak yana ɗaya daga cikin tabi'ai wato za ga a cikin hadisi ɗaya a samu tabi'i guda uku tabi'i ya rawaito daga tabi'i shi ma ya rawaito daga tabi'i shi kuma ya rawaito daga sahabi to shi annu'man ibn bashir yana ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ad-dhahhak ya tambaye shi yace da shi ma za kana yaqra'u bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawmul jumu'a yace wata sura ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana karantawa bayan ya gama karatun fatiha a sallar juma'a ala ithri suratul jumu'ati bayan a raka'a ta farko ya karanta suratul jumu'a wato a raka'a ta farko abin da ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalamu yawanci yana karanta suratul jumu'a ne saboda suratul juma'a ta kunshi hukumce-hukumce da dama masu yawa na, na juma'a da haka sai ya zamanto ana so a karanta ta a raka'a ta farko to a raka'a ta biyu wata sura ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karantawa wato wannan shine tambayar da Abdahak yake yi wa Annu'man ibn Bashir qala sai Annu'man ibn Bashir yace da shi kana yaqra'u hal ataka hadithul ghashiya wato ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a raka'a ta biyu yana karanta hal ataka hadithul ghashiya wato wannan ruwayar haka ta nuna amma akwai ruwayar da take nuna cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana karantawa a cikin sallar idi da sallar juma'a a raka'a ta farko suratul a'la a raka'a ta biyu suratul gashiya ya kasance kuma yana karantawa a cikin raka'a ta farko suratul jumu'a a raka'a ta biyu yana karanta idza ja'a kal munafiqun ya kasance yana karantawa a raka'a ta farko wato suratul jumu'a a raka'a ta biyu yana karanta sabbi sum rabbikal a'la wato ala kulli halin wato wannan yana nuni akan cewa ashe ya kamata limami kala a san shi da sura daya kala a san shi da sura daya kamar yadda ba a so mutum ya zama yana da kaya ya rika zuwa da kaya ɗaya kullum haɗa mushi suna to haka nan kare raka zawa da sura ɗaya kai mu da mun sani suratul juma'a ce za a karanta yau kawai ɗauko musu daga can yau rana ta in ka zo ka ce a fasu tuma annaba halaka na ko a basa can wani lokaci in ka zo kawai ka datso wata sura kawai ka ji maimakon ka ji an ce ka ji a ji ka ce a ra'ayitar lazi ka zubu biddi wato yana daga cikin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato yin amfani da dama lokacin da limami ya zo shi hudu ba in tana ɗaukar minti 20 ya ga ta ɗauki minti 15 yanzu kenan akwai minti biyar wanda ya mai rara wanda kafin ya shiga sallah to a wannan lokacin sai ya amfani da damar shi ya yi doguwar sura a raka ta farko a raka ta biyu ya yi wanda ya sabai idan ya zo shi lokacin da aka yi huɗuba huɗuba ta wannan satin ta ɗan ɗauki lokaci minti 20 ne da ake yanzu sai aka yi minti 25 yanzu kusan ta cinye lokacin sallar ma to in ya tashi a lokale ce ta ƙura mutane ya ɗauko wata dogo sura ko wata sura da ya saba yi mai tsawo sai ya diba madaidaiciya ya karanta saboda akwai fiƙihu abin da ya shafi fiƙihu da'awa da akwai akwai kuma asalib wanda ya kamata mutum ya dinga amfani da su lokaci zuwa lokaci ba kullum bane aka ce ka tsananta ba kullum bane aka ce dole sai ka karanta sura mai tsawo ko da kaga a cikin sallolin nan guda biyar wata sallah ce aka fi ta karatu cikin ta salatu subi to amma ya tabbata annabi ya karanta falaki a raka ta farko a ta biya karanta nasi kaga aya biyar ɗaya aya shida to kaga ashe cewa a kowane lokaci kai ka raka zamantowa kawai dole kai sai mai tsawo zaka karanta to akwai matsala saboda wani lokacin za ka zo a makare wani lokacin za ka zo ka da wuri wani lokacin za ka zo tsakatsakiya to in ka zo ka sai ka yi amfani da damarka yau na zo na a makare bara a karanta wal asiri da ina a tsaina saboda mutane kan su kama da yawa amma yau na zo na da wuri mutanen da ya kamata a ce sun huto wajen mutum goma wanda a yanzu mun sun taru muke sallah da su ba su huto ba to yanzu kuma ana gani na ba zai yi ba a ce ba za a yi sallah ba a ta da ikamar shi yana diba wata sura a karanta wanda ka kare dan Allah ya rahuta da su ne an gane ku na'am وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم Mm.
قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم له أنه قال Mm.
من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير أذن أذن ولا علة Mm.
نعم طبع الله على قلبه shi kenan ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga safwan ɗan sulaim mala malikun al'imamu malik ya ce la'adari bun sani ba a anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama amla shin wannan hadithi safwan ibn sulaim ya jiyo daga malaminsa shi ko malaminsa ya jiyo daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ko kuma a'a saboda amana ce wannan ilmiya ya tabbata annabi ya faɗi hakan ɗin to amma shi al'imamu malik yana shakkar shin wannan safwan ibn sulaim ya jingina hadisin har ya zuwa annabi ko ku a'a bai jingina shi har ya zuwa annabi ba annahu qala haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace man taraka al-jumu'ata thalatha marratin dinka- dukkan mutumin da ya bar sallar juma'a so uku ya bar juma'a uku a jere wannan bai je ba sati ya kewayo bai je ba na gaba ya zo bai je shi ba min ghairi uzrin ba tare da wani uzuri wanda yake karɓaɓɓe a shari'a ba uzuri na ka tafi gona wannan ba uzuri ba ne uzurin ka tafi gona kana aiki a can kama kara baka zo ba uzuri ba ne an gane ku uzuri wanda yake karɓaɓɓe a shari'a shine abin da ya shafi mutumin da yake yaro ne ɗan ƙarami sai ya zama to balaga ta zo mishi a wannan kai tsaye a wannan lokacin kan yayi wanka ya wannan sallar juma'a lokaci ya huce wannan uzuri ne ko kafirin da ya musulunta a irin wannan lokacin shi ma wannan uzuri ne an gane ko wala illatin sannan kuma ba ta ba tare da wata illa ba ba rashin lafiya ba ba jinyar wani ba wanda yake na dole ne sai kai za ka yi jinyar shi kawai haka ba siɗiɗi ba sadada saboda jin daɗi Allah ya yalwata maka da Allah ya ce tsaba Allahu ala qalbihi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi yimki akan zuciyar shi wato ya kulle ta alkhairi ba zai shige ta ba idan aka ce tsaba Allahu ala qalbi fulani wato Allah ya rufe ta fala yadkhuluha khairun Allah ya rufe ta bayan da za a kuma alkhairi ya shige ta sai kuma yin Allah ta'ala ya yi nufin ya buɗe ta saboda shigar alkhairi din amma kai ni shi ba mu san mu tilasa shi ba duk wanda ga a jere ya bar juma'a uku ba dalilin komai to wannan ko juma'a goma zai iya bari Mm, kuma ya fara zuciyar shi ta fara ƙiya kashiya saboda shi da laifi a kullum kana ganin girman shi to inda ya bawa ya fara aikata shi to za ga ya fara zama karami a idan shi gani ke karamin laifi ne dan mun tafi sallar juma'a ba daya biyu nawa da tafi a baya ta shekara guda aka yi ni in ban da ma wannan kin kwanaki duk ban taɓa ma saka kin juma'a to yana haka din yana haka din gabaki ɗaya ma zai ma fasa zuwa juma'ar in ya fasa zuwa juma'a dama khamsu salawat wannan fiti ashir kenan gane ko to don haka addini dole sai ana kula da shi duk abin da ya zama to zai iya janyo maka tawayar imani to ka yi kokari ka dinga kare shi kuma shaidan wato yana iya cin nasara akan mutum ba ta hanya ɗaya ba ba ta biyu ba ta uku ba ta hudu ba sama da ta hanya saba'in Ah, al'imamu ibn jauzi cikin littafin sayyidul khatir da littafin talbisu iblis da kuma littafin bustanul wa'idin ko na makamancin haka wato ya kawo hanyoyi da dama wanda shaidan yana iya cin nasara akan mutum ta wannan hanyar yana tunanin cewa shi malami ne shi mutumin kirki ne amma kuma shaidan sai ya kawata mai cewa yanzu nagartar da take shine ka ka- ka killace kanka daga shiga cikin jama'a maimakon ya zama to yanzu kana zuwa juma'a ka ce halwa za ka yi ta kwana arba'in da ɗaya ba kai ba ba ba sallar jami'i ba kai ba sallar juma'a ba kai ba zuwa sabga kawai kai kawai ibadar Allah kake khalwa ce ta kwana 40 hadda daya ka kusan sati nawa za a yi baka tafi juma'a ba wannan ba ibada bace wannan ba addini bane wato addini ya umarce ka da ka tafi juma'a baya daga cikin wai ƙara neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma ka raka aikata abin da zai fusata Allah Allah da ya umarce ka da ka tafi juma'a wanda zai kankare maka zunubi na she- na kwana goma kuma yanzu ka ce za ka yi shi cikin bauta cikin ɗaki dole halwa idan aka ɗauke ta ta shiga satin kwanakin juma'a to dole a fito a tafi juma'a dole ne a fito baya daga cikin uzuri kace halwa halwa kake Mm, na'am ya kare ko daga ne وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد Mm, عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما to shikenan ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik an Ja'far ibn Muhammad shi kuma ya jiyo daga Ja'far dan Muhammad shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khataba khutubatayn yawmul jumu'ati yayi khutuba biyu ranar juma'a wa jalasa bainahuma ma'ana wa farraqa bainahuma bi julus ya raba tsakankanin khutuba ta farko da khutuba ta biyu da zama a tsakankaninsu wannan zaman a laisa muƙayyadan bi zamani Mm, ba za ka ce ba yanda liman wane zai daɗe a zaune haka liman wane zai daɗe a zaune kamar yadda ba ƙayyade ba idan mutum ya tafi ya sujada ga lokacin da zai ɗago daga sujada haka shi ma wannan zama shi dai kawai ana ce da shi wato zama ne wanda a gwargwadon yanda mutum zai karanta suratul ikhlas sau uku an gane to limai yana damar ya kara a haka nan akan suratul ikhlas uku amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan zaman da liman zai yi kafin ya tashi wannan shine lokacin mustajaba din wato lokacin mustajaba kamar da Abu Musa al-Ash'ari ya rawaito daga Annabi iya ma baina an yajlisa al-imamu al-minbar ila an yafruda min al-khutbah tun daga lokacin da liman ya zauna da kan minbari har ya zuwa ya kammala khutba wannan shine wannan sa'a ɗin da aka yi magana a kanta a jiya ko shekaran jiya ya jiya ne ko wanda a ciki kuma za a ga cewa duka lokacin da liman yake ba wajibi ne ka yi alistima wal insat dole ne ka yi shiru ka saurari abin da liman yake faɗa kenan wannan ɗan zaman da zai a wannan lokacin ne kake da damar ka gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala buƙatar ka saboda wannan sa'a ce wanda take mustajabul mustaja- mustajabul du'a an gane ko sa'a ce wanda take a bar amsawa addu'a wanda idan kai addu'a cikin ta Allah ta'ala zai amsa an gane alhamdulillah alilmu inda subhanahu wa ta'ala Alaikum salam.